بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu a cikin wannan masallaci na ahlu sunnati wal jama'a a tsohuwar kasuwa a wannan gari na gidigir yau muna ranar juma'a 17 ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai ga shidda watan uku shekara ta 2026 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na azumi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mana harasunan da yin dataccen bayani a karatunmu na jiya mun tsaya ne a aya ta tara, a yau za mu tashi a aya ta ɗari da talatin. aya ta jiya ubangiji ya ba mu labarin halin annabi ibrahim a yayin da suke gina ɗakin ka'aba irin addu'o'i da suka yi na aikin da suka aikata, da addu'o'i da suka ma wannan gari na Makka. Addu'a ta ƙarshe-ƙarshe a cikin wannan shahi, Nabi Ibrahim yake cewa Rabbana, ya Ubangijinmu, wa ba fihim rasulan. ka aiko ɗan saƙo a cikinsu, ya tulu alaihim ayatika, wannan ɗan saƙo wanda zai karanta musu ayoyi da kasabkar ma'ana dokoki da shari'a da kasabkar, wa yu'allimuhumul kitaba ya karantar da su wannan littahi. walhikmata da bayanan littahi bayani ya gabata a jiya wayu zakihim sannan kuma ya nagartar da ɗabi'unsu halayensu wannan gaba tana da mahimmanci ƙwarai da gaske uwa masu girma za mu ƙara bayani a nan ma'ana wayu zakihim wato allah maɗaukakin sarki da ya halittu ya saka dokokin rayuwa tsakankaninmu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kawunanmu waɗanda muka yi imani mu mu'amalanci junanmu kyakkyawar mu'amala mu'amala ita take kawo kyakkyawan soyayya ita take sa a ƙaunaci juna amma a cikin halin rayuwa da muke ta yau yayin da lamarra suka gurɓace kyawawan ɗabi'u suka gurɓace zukata suka rungumi duniya an ɗau abin da ka mallaka shine mutunci ba kyawun ɗabi'u da addini ba ga baki ɗayan zamantakewar da ake za ka ga kawai kowa yana leƙa abin da yake na mai gyara shi a rayuwa ba yana leƙa abin da yake na musulunci ba idan aka duba in zama ne na musulunci to zaka haƙura da ɗan uwanka a cikin wasu maslaha nashi su cika wani abin amfani shi nashi kai ka haƙura wato ka bar mishi naka ya toye a wani lokacin wani lokaci shi ya haƙura ya bari naka ya cika sai ya zamo kenan tallafa ma juna ake yi wannan duka yana daga cikin kyawun wato ɗabi'u wanda manzan Allah ya yi bayanin cewa ya zo ya cika su a nan kuma annabi Ibrahim yake roƙon Allah maɗaukakin sarki kahin ma manzan ya zo daga cikin abin da annabi Ibrahim ya roƙa mushi shi ne kyawun hali. Manza Allah yake cewa mafi yawan abin da ke sa mutum aljanna shi ne kyawun ɗabi'a. Kai an ɗora a kanmu hatta dabba ka mu'amalance ta da kyakkyawan mu'amala, amma yau ka je kasuwanninmu, ka je inda muke yawo ma'ana saman kwalta wannan ya zo da mota wannan ya zo da moto ko wani cunkoso ya samu ko wani ya yi ɗan kuskure wace irin magana za hudu ba kyawun hali ba jakki kai me yasa jakki ne kai me yasa ɗan banza ne kai me yasa kaza ne ina ga daga nan ne eh to tunda ina yawan zancewa wato haka lamarin yake wato zaka ji maganganu wanda suka saba kyawun ɗabi'a haka idan ka je cikin ma'aikatunmu duk abin da zai bujuro ba ɗaya wanda za a bi shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko shi na ƙasa ya yi munanan maganganu ko shi na sama ya yi munanan maganganu to ‘yan uwa masu girma wannan yana nuna mana cewa a matsayinka na musulmi matsayinka na ahlus sunna ka yi ƙoƙarin tarbiyyantar da zuciyarka yadda za ta zamo mai kyawun ɗabi'a a daidai iya ƙarfinka yadda wani zai iya jurewa ya kai wani martaba ba shi ba ne wani zai iya jurewa wannan duka suna da mahimmanci cikin zamantakewar mutane za ga idan aka haɗu kowa da irin nashi ɗabi'a kowa da irin nashi yanayi mafi munan ɗabi'a ‘yan uwa masu girma a samu girman kai wallahi duk inda a cikin jama'a aka samu wani ko wasu suna da hali na girman kai to wallahi tallahi zama ba zai kyau ba don asali girman kai Allah ya haramta shi bai daga cikin ɗabi'a mai kyau sannan kuma girman kai yana kawo wato matsaloli a cikin al'umma. sai Allah ya ce in wato annabi Ibrahim ya ce innaka antal azizul hakim ya Allah madaukakin sarki kai mabuwayi ne ba abin da ke gagaranka al hakimu kai ne kake dora abu inda ya cancanta a dora shi wannan shine ma'anar hikima aya ta gaba sai Allah ya ce wa man yargabu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نعم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa man yarghabu an millati Ibrahima, illa man safiha nafsa, wane ne zai ƙi irin hanyar da annabi Ibrahim yake kanta, sai aka ce, Illa man safiha nafsa, sai dai wanda ya zamo wawa, wane ne zai ƙi hanyar da annabi Ibrahim yake kai. Allah ce sai dai wawa, menene ma'anar wawa wanda shi ya jahilci kan shi ma, wanda shi ake kira da wawa, na aka ce wawa ne kanka ma ka jahilce shi to barantana ga wani wanda ba kai ba sai Allah yake nuna mana anan yanayin yanda annabi Ibrahim yake irin gwagwarmaya da tsayuwa da ya akan addini da irin abubuwan da suka kai kawo wannan jajircewan shi da ruko da addinin Allah wane ne zai ki irin wannan ɗabi'a wa zai ki irin wannan hali illa man safiha nafsa sai Allah madaukakin sarki yace wato walaqad istafainahu fid dunya Allah ce annabi Ibrahim mun zabe shi a nan duniya da annabta da manzanci wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah madaukakin sarki yace ranan gobe kiyama annabi Ibrahim yana daga cikin wanda za su samu mafi kololuwan daraja ‘yan uwa masu girma wannan ayar, wato abinda take nuna mana irin matsayi na annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim ta wace hanya ya samu wannan matsayi, aya ta gaba za ta bayyana mana Allah ya ce mi.
إذ قال له ربه أسلم Na'am, قال أسلمت لرب العالمين wato Allah ya ce, "Iz qala lahu rabbuhu asli." Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam, abin da ya sa aka zaɓe shi, wato gaugawan shi zuwa ga karɓa kiran Allah maɗaukakin sarki. Sai Allah ya ce mishi, "Aslim, ya kai annabi Ibrahim ka meƙa wuya, ka tsarkake zuciyarka, ka dage akan ibada, ka sallama ga dokoki da muka baka su qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim alaihi salam Allah yana gaya mishi babu kokonto a ciki taraddudi in yi ko kar in yi me maslaha a ciki me kaza Allah yana cewa aslim me kauya kai da'a kawai sai me kauya wannan shine sakamakon mi zaɓin da Allah ya ma annabi Ibrahim ya ba shi falala. Duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim yana jinginuwa zuwa gawa zuriyar annabi Ibrahim. Da annabi Ibrahim Allah ya fitar da zuriya mai tarin yawa daga ƙalƙashin shi, da yawa masu albarka a ciki. Wato ko kenan da haka yanwa masu girma yana daga cikin abin da yake kasancewa abun koyi gare mu dokar da aka ce ma Allah ya ce ka samu bayananta daga bakin ingantaccen malami yardaddan malami wanda baya ƙari baya ragi yana hudin iya abinda Allah ya fahimtar da shi karkashin sunnar manzon Allah aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce haka abin ya tabbata in ka ji kana son matsayi a wurin Allah to kai tsaye ka sallama ka bi da kai da malan dukkan ku tsira tare Allah sai ya zabe ku kaga mutun a cikin addinin Allah yana cewa to wannan lamarin da sai mun duba wannan abin sai mun leka to tsakani da Allah akwai matsala a cikin imanin shi duk mai imani idan an ce Allah ya ce zaka ji me zuciyar shi na gaugawan karkata zuwa ga wannan abu idan an ce annabi ya ce zuciyar shi na gaugawan karban wannan abu wannan kuma sai ya jayo ma sakamakon ka samu matsayi Allah ya zabe ka a cikin al'umma shi yasa akwai babban hadari akan malamai wasu abubuwan da zaka duba a cikin rayuwa ta malanta darajar da Allah ya baka dan dalilin ne duk inda kai ana mutunta ka dalilin me yasa ake mutunta ka wannan aiki da kake ma musulunci yanzu dan Allah an kai ba dan Allah ba baka tabe ba dan uwa in Allah ya baka wannan matsayi sai ya zamo baka kiyaye shi ba dan Allah me zaka ce ma Allah dalilin me yasa Allah ya baka matsayi dalilin me yasa Allah ya sa jama'a suke jin abin da kake faɗa in ka ce kaza za a ce to shikenan dan kana magana da yawun wa yawun Allah kana cewa Allah ya ce kana cewa annabi ya ce da Allah dan uwa in kai ganganci ba wuta bace Allah ya nuna ho matsayin da ka samu ga dan wannan ne kuma sai ka juyar da shi ko ka rika sako waɗansu abubuwan da basu dace ba akwai matsala akan malamai idan basu nufaci Allah ba akwai matsala akan almajiran ilimi idan basu nufaci Allah ba muna roƙo Allah madaukakin sarki Allah ya kyautata niyoyinmu a matsayinmu na almajirai wato ko wannan shine miza shine keɓancewa da tserewa da annabi Ibrahim yama da yawa daga cikin annabawa aya ta gaba sai Allah ya ce mu
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
na'am إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
wato Allah madaukakin sarki yake ba mu wato yanayi da hali na annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya rayu yayi hidimar rayuwa na ci da sha annabi Ibrahim yayi mata har guda uku matar shi ta harko Hajara tana da ɗa Isma'il matar shi ta biyu Sara tana da ɗa Ishaqa da gudan matar tashi wanda ta aihuwa mishi madayana da mada'ina yayi hidimar rayuwa amma duk abin da ake faɗa zaka ga mafi yawan lokacin shi menene cikin addinin Allah ne madaukakin sarki wannan sai yake nuna mana 'yan uwa dan mai so ya tsira to wallahi a rayuwar shi ya sa addinin shi shine gaba karkasa neman duniya shine gaba addini a matsayi na biyu in kayi haka akwai alamun taɓewa ka tura addinin ka ya zamo shine jagoran duniya in addini ya shiga gaba to za ka ɗau abin da yake halali na addini ka nisanci abin da yake haramun na addini in ka sa duniya gaba to ba za ka kalli ba cewa menene addini yace haram menene addini yace halal kai kawai duniyar zaka nema zaka samu musulmi za a je a yi sallah za a yi azumi za a yi kaza amma a cikin neman duniya hawa bai yarda da shashen dokokin Allah ba yana ganin ya takaita akan halal zai yi lattin gina gida zai yi lattin aure zai yi lattin sayan abin hawa zamani yanzu ga matasa kowa yana harkoki shi a baya in ba kutsawa ba yayi ba zai isko ƴan uwan shi ba wannan menene yasa gaba shi yasa manzon Allah ya faɗi cewa tir da mutumin da yasa dukiya ita ce gaban rayuwar shi dan duk wanda ya sa dukiya ita ce to wallahi halaka zai ba zai kalla ba menene daidai ne ba daidai ba almuhim annabi ibrahim yayi wannan hidima amma mu ji ayar annabi ibrahim ga iyali an shekaru sun zo sai ce wa wassa biha ibrahim banihi annabi ibrahim wato sai yayi wasiya ya zabarar da ƴaƴan shi sai aka ce wa yaquba cikin ƴaƴan shi da yaqub yaqub jika ne da yana zama matsayin mi jika shine Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub wato dan yaqub dan annabi ishaqa ne wato sai Allah ya ce annabi ibrahim ya tara ƴaƴan shi ya zabarar da su wasiya shine ka hodi musu wani abu wanda zai amfane su a rayuwarsu ya amfane su a gobe kiyama wannan shi ake kira da wasiya wani abu mai tsada wanda zaka ba mutane a matsayin su rike shi ya zamo abun kulawa da aiki nan zamu ce wallahi yana da kyau ga magabata a cikin gidaje manya idan mutum ya kai wasu shekaru dan mutuwa menene yau ko gobe ce in aka tunkari wasu shekaru to yana da kyau a samu koda wani dan lokaci ne a gabatan ma da iyali wani abu na wasiya a hadi sau ɗaya sau biyu dan wani lokaci baka shirya ba kana tsammanin yin wasiyar sai Allah ya cika aikin shi shi yasa daga cikin sahabbai suka ce bai dace ba mutum yayi kwana uku bai rubuta wasiya ba ba ta ƙalƙashin matashin kanka ka yi kwana uku ba ka rubuta wani abu ba ana binka bashi a wani bashin ba wanda ya sani sai daga kai da wanda yake binka wani bashin a nesa ne sai ta yi Allah ya karɓi rayuwarka kahin labari ya kai zuwa ga wanda yake binka kuɗi an ja lokaci shi kuma duk wanda yake binka ko da biye ɗaya ne in aka kai ka kabari za a barka a rataye me ma'anar rataya ka baro duniya ka shigo kabari kuma an kyale ka ba hisabi kawai kana cikin ƙasa dan Allah dan uwa kaman nazari kaman tunani rami ne za a yi abin ne ka a saka Allah ya maido ranka sai ya kyale ka a ciki dalilin me yasa za a kyale ka dalilin bashi da ake banka sai an biya wannan bashin shi yasa wannan abu da ake yi muna ƙara ba da shawara a ƙara jajircewa da an yi mutuwa ‘yan uwa kar ku yarda ku ɗau mamaci face duk wanda aka kiraya da inda aka taru da an zo kahin a yi sallah a ce don Allah ‘yan uwa in ana bin shi bashi a yi magana kar a je a binne mutum za ga za a ce mi ina sai an je an binne sai a dawo ana taya mi zuwa suke bin shi bashi sai a yi kwana biyu uku wata ɗaya lokaci kaza ana mi ana ta jiran ina wanda za su biya bashi ana nema mu duba maga cikin riyadu salihin ai mun yi hadisi na abdullahi dan zubair ba ya ma dan shi ba abdullahi wasiya yace ya kai abdullahi wannan yakin ina sa ran kashe ni za a yi a ciki yace mishi mi idan an kashe ni akwai dukiyata kaza da kaza ka ɗauka ka je ka biya mini bashi uba yana rasuwa ɗa ya zo ya sai da ya biya mi wannan bashin kuɗi ya yi saura ya ce zai riƙe su tsawon shekara ɗaya magada suna ce mu araba ya ce a'a sai mun shekare gudun kar a samu matsala aka shekare ba a samu komi ba duk kiyayewa kenan bashi yana da muhimmanci kenan wasiya 'yan uwa masu girma ga iyalinka yana da muhimmanci akwai wani bawan Allah yake bani labari wato Allah tijantaka shi da kanshi yake ba ya Allah tijantaka sai rike sunna ƴaƴan shi abakan mu ne sai yake ce mun wallahi ustaz kanwar shi ta rasu malam aka zo aka yi ta harakan bid'a da ga yana da hali aka ce sai an yanka sa a kwana uku sai ya tara matar shi da ƴaƴan shi da wanda da uwayen shi wanda suka aihe shi da wanda suke da ruwa da tsaki akan shi yace in na mutu kar abin sadakan nan da ake babu ita asali amma yanzu in muka hode shi za a yi mi za a yi mamaki wannan ta ukkum a yi ma sadaka mamaci akwai shi addini amma tsarin na uku babu shi wannan a ce sai kwana uku a ce sai sati a ce sai arba'in in aka ma shekara an rihe fa jikinka shi kenan an kare da kai ‘ya'yanka ma sun manta da kai to wallahi a suna ba haka ba ne shi yasa duk wanda Allah ya sa mahaifin shi ko mahaifiya ta rasu wallahi karka manta ba abin da za ka ma mahaifinka wallahi kamar sadaka da addu'a in ɗa ya yi kai tsaye Allah yake karɓa malamai suka ce mu sani biyayya ga iyaye wai ba sai suna raye ba karka ce babanka ya rasu biyayya ta ƙare mu yanzu abinda ake Allah raba mu da tsaki lahiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aljannar ka tana hannunsu ko mu ce tana kalkashin kafarsu wallahi hasara ne yau ka wayi gari baka da mahaifi wallahi dan ka rasa wata hanya ta ina ta aljanna hasara ce ba karama ba hasara ce yau ka wayi gari a ci babu uwarka a kusa bata da rai dan hidima da zaka mata dan kyauta da zaka yi komin karancin shi malamai suka ce idan sun rasu ana musu biyayya me biyayya da zaka musu addu'a me biyayya da zaka musu itinanin yi musu sadakal jariya babu abin da yahi Qur'ani yahi komi amma ba kowa muke karanta shi ko sai kawo sai a kawo masallaci wani lokaci sai su kwana 20 wala ba wanda ya daga alqur'ani me ya kamata sai ka nemi inda ake aiki da gaggauce buta dala nawa buta take sahani sai dozin daya kai masallaci sai dozin daya wato kai likita inda akwai baki ake aiki da lokacin sallah yayi din rana sai mi sai an yi sallah guda biyar sai ya samu ladan wa'inan daga buta wato dozin ɗaya nawa ne wala bai kai ba jika biyar ƴan uwa bai kai ba jika biyar amma ka duba ka ga irin tarin lada da zai rika zuwa din rana in ka sayi ɗaya sha biyu aka samu a masallaci tara aka yi aiki da su duk wanda ya alawalla sai ya aika mishi ladan alawalla shi wanda ya sallah sai ya aika mishi ladan sallar shi amma yanzu ina abubuwan suke wato wannan yana da kyau kenan dai a takaice wato mahaifa yana da kyau magabata irin yadda annabi Ibrahim yayi su tara ƴaƴansu su musu wasiya wace irin wasiya wasiyarka to kashe ni inna mutu kar ai fada inna mutu kar a raba kai a kana da matsala kenan sosai sosai mala umar asalin abu a ina yake gina su akan addinin Allah walla ba sai ka je ku hada kanku dora su akan sunnar manzo Allah wannan abin shine zai hada kansu za a samu rigimar amma me zai dawo addinin tarbiyyar da ka dora su kwanakin baya mun kawo kissan ne aya guda biyu ko rasuwa yayi Allah ya dauki nauyin ƴaƴan shi bayan rasuwa dukiya ce ta gado babu masu amana musamman mu yanzu a zamanin mu dan uwanka sai ka bar mishi dukiyar yaranka ka zama su zama marayi amma wallahi shi zai baba keri da su amma yarda shi ga Allah kawai ya tsaye binne a cikin gida Allah ya tattali dukiyar nan har yara suka tashi Allah ya fitar musu da su me ya kawo haka tsoron Allah da gina yara akan tarbiyya annabi Ibrahim wace tarbiyya ce ya tara ƴaƴan shi ya musu wasiya yace inna Allah astafa lakumuddin ya ce ya ku ‘ya'yana wasiyar harko Allah ya zaɓa muku addinin musulunci abinda Allah ya zaɓa muku abinda Allah yake so gare ku kuma ya wuya ku yi ɗa'a ba gudu ba ja da baya ba zancen sai na yi nazari na gani a cikin dokar Allah babu wannan inna Allah astafa lakumuddin sai ce falata mutunna illa wa antum muslimun yace ina muku kashedi ina jan kunnanku kar ku yarda ku bar wannan duniya ba akan musulunci ba ba akan addinin Allah da ya dora ku ba abul anbiya ake ce ma ake ce ma annabi Ibrahim ko limamin masu tauhidi wanda ya gogormaya akan tauhidi to gashi yanzu an manyanta wasiyar da ya tara ƴaƴan shi ba magana bace ta entire maslahar duniya to akwai shanu na auri kaza akwai kare na auri kaza akwai kaza na kaza wasiyar harko addinin Allah yazo in akwai wasu hajoji sai a zana su mahaifa nawa suke mutuwa wallahi suna da dukiya dan sun boye suna tsoron kan ƴaƴan su su je su bannata wannan dukiya kuma haka dukiyar za ta salwanci alal aƙalla wallahi in uwa yana da kyau mutum ya jarraba musamman in za ka yi bulaguro wallahi bulaguro wani nau'i ne annabi ya kira shi da qita'atun min al'azab yanki ne na azaba bulaguro to wannan bulaguro musamman mu a zamanin yanzu da doki ko raƙumi ko jaki ake hawa ana mutuwa ana bulaguro amma ba a cika ba mutum ya faɗo ya karya wuya ko doki ya mishi tutsu ya je ya buga shi ya mishi halbi ya kashe shi ba a cika samu ba amma yanzu ha kayan sufuri moto mota jirgi na sama da na ƙasa wani ran kwatsaya ne ba sa yi jirgi ana ta yiya sai ya ɗauke wuta gaba ɗaya ya faɗo kowa mutu mutum 200 300 400 sai ga da kyar a samu mutum goma hamsin sun tsira mota haka kana yin ba- yanzu a ce sun tafi wallahi sai dai a mai dogawa gida to dan uwa in dai za ka yi bulaguro wallahi karkare na bulaguro dau takarda da biro mutum nawa suke mutuwa babu adireshin su rubuta adireshin ka ba za a sha wahala ba rubuta abinda ka san kalubale ne akan ka wane yana bi na kaza ga lambar shi wane yana bi na kaza ga lambar shi zauna rubuta kanka na sa aljuhu kama hanya ta yi wala da an zo duk wannan abubuwan za a tattare a leka ka kawo abin da sauki ka rubuta mai wasiyarka ka cika sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko kenan haka lamarin yake kadda ka yarda annabi ibrahim ya ce ka shediya ku ‘ya'yana ku bar wannan duniya ba akan addini ba ba akan wannan musulunci ba aya ta gaba Allah ya ce mi
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك na'am قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق na'am إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah madaukakin sarki yace am kuntum shuhada'a annabi ibrahim ya tara ƴaƴan shi yayi mi wasiya gare su ga wasiyar da ya dora su akai a cikin ƴaƴan nan aka ce wa yaquba haka da yaqubu yaqub yana daga cikin ƴaƴa na annabi ibrahim to shi ma yanzu gashi ya manyanta tarbiyyar da aka ba su shi ma gashi yana ba ƴaƴan shi shine Allah ya ce am kuntum shuhada'a wato ya ku yahudawa duk wannan tarikice da kuke dan yaqub shine uban yahudawa shi yake da ƴaƴa 12 wannan ƴaƴan 12 sune kabilu na yahudawa kowane ɗa daga ɓangaren shi aka samu mi zuriya guda ta tsaye har ya zuwa 12 to wannan yara 12 ya tattara su yake ce musu wato kenan sai Allah yake mana bayanin halin Yahudawa a yayin da mutuwa ta zo ma annabi Yaqub ya tattara ƴaƴansu sai ya tambaye su yake ce musu ma ta'buduna min ba'di ya ku yayana gashi yana jin alamun mutuwa sai yace ya ku yayana me za ku bautawa bayana wani addini za ku yi bayana suka ce qalu na'budu ilahak za mu bautawa allan da kake bautawa wa ilaha aba'ika ibrahima ah za mu bauta ma allan ba wato iyayenka annabi ibrahim alaihi salam da isma'ila isma'ila baban shi ne wa ishaqa ishaqa baban shi ne suka ce ilahan wahida Allah wanda yake daya daya wa nahnu lahu muslimun mu masu me kauya ne gare shi annabi ibrahim ya ma 'ya'yan shi wasiya daga cikin 'ya'yan shi ga wani shi ma ya taso yana mami 'ya'yan shi wasiya sune yahudawa yana cewa mi za ku bautawa suka ce za mu bautawa Allah wato me me kauya zuwa gare shi Allah ce aya ta gaban mu تلك أمة قد خلت na'am لها ما كسبت ولكم ما كسبتم na'am ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ya ce tilka ummatun qad khalat wannan bayani da aka yi wata al'umma ce wanda sun wuce wato suna da irin nasu kalan ayyuka mu ma muna da irin namu kalan ayyuka Allah madaukaki sarki ba zai tambaye mu ba akan irin aikin da suka aikata su ma ba za a tambaye su ba akan irin aikin da muka aikata aikinsu nasu ne aikinmu namu ne Allah zai sakanta ma kowa da irin aikin shi ya goyon wa masu girma wannan zaman da muke da wannan rayuwar da muke wallahi idan muka tashi gaban Allah Allah ba zai tambaye ni ba kai Allah ba zai sa a tambaye ka ba ni aikin da ni na aikata da shi Allah zai mun hisabi aikin da ka kai da kai ka aikata da shi Allah zai ma hisabi kowa abin da ya aikata ne dan haka 'yan uwa mi ya dace wallahi kowa ya tsaya ya ji tsoron Allah shine malamai suka ce idan ni na ji tsoron Allah kai ka ji tsoron Allah ita ta ji tsoron Allah su sun ji tsoron Allah, mu mun ji tsoron Allah, kowa ya sa tsoron Allah a zuciye shi, Allah idan muka ga mu zai faru. San juna, alkhairi, taimakon juna, kyautata ma juna alkhairi. Amma idan ya zamo kafir-kafir in ji malam bahaushe, yau imani gobe mi ta'addanci, taɓa kiɗi taɓa karatu. yau a more gobe a yi mi a koma zuwa ga Allah yau a yi zalimci gobe a yi mi sai ga rayuwa tana samun burkicewa rayuwa tana samun matsaloli Allah ya kyautata zukatanmu malam mu ƙara aya ɗaya sai mu tsaya وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا na'am قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah sai yake ba mu labarin halin Yahudawa Annabi Ibrahim ya zaunar da ƴaƴan shi ya musu wasiya cikin ƴaƴan shi Annabi Yaqub shi ma ya zaunar da ƴaƴan shi ya musu wasiya daga zurriyar shi aka samu mi su wannan Yahudawa wato sai aka samu wasu fandararru daga cikin zurriya ta Annabi Yaqub wato suka canza attauransu suka ƙi yin imani da ita suka ƙi gaskatawa da annabawan da suka zo bayan attaura annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan ta'addanci da suka yi suka canza addinin annabi ibrahim wanda yake kai suka kawo wani irin kalan addininsu sai suke ganin duk wanda bai bi su ba tababbe ne suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara yahudawa suka ce ai wato ya kai annabi Muhammad da al'ummanka ku shiga addininmu Yahudanci, wato a nan ne shirya take. Nasarawa Kiristoti suka ce ma annabi da al'umman shi, ku shiga addinin Nasaranci nan ne shirya take. Shi yasa duk wanda ya karanta tarihi irin wanda muke yi a lafan, za ka ji an ce daga cikin dalilan da yasa aka yi colonization, aka shigo ƙasashen Afirka. wato an zo ne don a cece mu muna cikin bakin jahilci da bautan gumki mu da haka yake a larabci a rubuce wato na'am traduction ne ko to wai abinda ko turawa sun zo su kawo mana addinin wani addini suka kawo kristanci sun zo ne su tsiratar da mu mu kuma alhali ne ne al'umma ce tawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya tabbata kenan sun zo sun ce ku zama kristoti wa qalu kunu hudan aw nasara yanzu krista babu inda zaka je baka ji ana baka jin tallan shi amma yahudanci wa kai yanzu ka taba jin ka'idodin addinin Yahud- yahudanci in ba qur'ani aka karanta ma ba a radio ka taba ji an zo ana tallan addinin yahudanci su addinin su yana da tarin sharadayya masu wahala suna doka da yanzu haka a cikin sojojinsu akwai baƙaƙen mutane da yawa 'yan etufi akwai 'yan ƙasashe wallahi yanda bin ma tunani kala iri irin mutane har 'yan najeriya akwai kasan duk wanda ya so duniya wallahi samun ta zai kuma in ka je ɗoka suke don a wannan yakunan da aka yi a cikin ramadanan nan sun bayyana wato mutane etranje a cikin sojojinsu don yawan yahudawan da yanda Hamas take musu banna ba su da tarin yawan sojojin da za su iya kare kansu sai da aka zano ƙasar da ta yi ko'ina ba da sojoji mutane ne suka ba da kansu suka shiga aikin soja na Isra'ila Amurka ta yi ko'ina ba da matasa kawai in baka da abin da za ka yi sai ka je ka shiga za a ɗauke ka da nationality da komi za a ma gam a baka formation don saboda su yahudawan suna da tirini mai kyau duk wanda ya samu tireninsu to in ya huto ya dawo kuma yana da matsayi yana da mutunci kasashe suna rububi a kan shi don saboda 'yan bala'in mutane ne suna yin abu da gaske yanzu mu duba mu ga yadda suka ma iran abin da suka yi ƙaddarar allah ba a tunanin a gaggauce irin wannan abin zai wuce ɗazi yana sauraron jamus me suka ce trump me ya ce ya ce maza maza ku sallama wuya ko sharaɗi yanzu babu da ana ɗan sa sharɗaya ya ce yanzu ba sa buƙatar sharaɗi kawai su zo su sallama wuya kuma wallahi an kai da su duk inda ba a tunani sun bi gaba ɗaya sun lalata babu wani ƙarfi yanzu a ƙasa kuma yaƙi ne wanda wato malamai da yawa na wannan zamani wanda Allah ya ba su hangen nesa abinda ake ce ma firasa malama alu sunna sun ce wannan ƙarshen iran ce iran tun da take wato ba ta taɓa yin ƙasa ba, duk abin da ake yi a duniya, yanzu haka suka ce halin da ake ciki wallah suna da ci gaba fiye da yadda ake tunani, shi sa tura suka sa ta gaba. Duk abin da ake karantawa da harshensu suke yi farisanci, suka ce in ka ga ana Ingilishi, kawai shirya ne ake dan aje a shiga wasu ƙasashe a samu wani abu. In makaranta ce, lakwal ne, nuclear komi da yaren suke irin yadda China take yi shin komi da mi ake yi da yaren China mu ma yanzu wannan lakwalki in ta dawo da Hausa wallahi intaji ban san ba da Hausa me za a ce intaji ake cewa kaman sakamakon da za a samu wallahi ya wuce misali kuma abin da aka san za a bukace shi sai a tura wasu su yi karatun harshe a je a nemo su yanzu haka laraba an ka shiga karatun likitanci da larabci don ni jami'an da nai akwai fakilte ta abin da mai ake ce mushi likita a cikin komi da larabci ake sai irin mokin da ba rasa kasan akwai wasu mu wanda a asalinsu haka suke wani yare bai iya tarjama su dole sai da ingilishi zai to dai a takaice mun kawo misali ne akan mi zaka ji ana tallatar da nasaranci kristanci hannan sai su zo su zo su nuna addininsu akwai sabaha akwai wane ne amma yahudancewa shi ne za ka ga shi ne Allah ce mana suna tallan kayansu suna ce ku shiga a nan ne shirya ta sai Allah ya sa a sai ce bal millata ibrahima hanifa ya kai annabi muhammad ga ya musu cewa hanyar annabi ibrahim ita ce mai kyakkiyar hanya daidai wannan ku ta rikice da kuke sai Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai zamo mai ma Allah kishiya ba amma ko kuma kuna ma Allah kishiya ku yahudawa nasarawa kuna wa Allah kishiya yahudawa sune suka ce uzairu mi dan Allah ne nasarawa suka ce mi isa dan Allah ne duk coci in ka tahi ko ka samu gumkin annabi isa ko ka samu gumkin mi maryama to yanzu wannan addinin Allah ne Allah ake bautawa a ce Allah ake bautawa ana bautan gumki kaga kenan shine Allah ce millata ibrahima hanyar annabi ibrahim ita ce mai yaggiyar hanya annabi ibrahim bai zamo mai shirka ba mai kwashe-kwashe irin wannan yan wa masu girma anan zamu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ayyukanmu na cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya amsa mana kurakurai na ciki Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته